واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصت الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيوة أيها المصلون فقد خص الله الإنسان بالكرم وامتن عليه بنعمة الخلق والبيان فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويقول في جملة من نعمه على ابن آدم وهو أصدق القائلين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال أبو حامد رحمه الله تعالى اعلم أن أن اللسان من نعمة الله العظيمة فباللسان يوحد الله عز وجل وبه يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وبه يتلى القرآن وبه يهكم القضاء وبه تم العقود وبه يعقد النكاح وبه يذكر الناس وبه يلقى الخطب على المنابر وبهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أكبرك برأس العمر وعموده وزورة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاح وزورة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناكرهم إلا حصائد ألسنتهم قال الإمام ابن رجب رحمه الله هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحزمه هو عصر الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك عمره فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما يزرع ومن زرع خيرا حصد الكرامة ومن زرع شرا حصد الندامة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على العبد شيء أحوج إلى طول السجن من لسان ومن خطر اللسان عباد الله قال عليه الصلاة والسلام ليتكلم بكلمة من سكت الله عز وجل لا يلقي بها لها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومما يرائي به من خطر اللسان عباد الله في هذه الأيام كثرة الجدل ومراعة والخصومة قال عليه الصلاة والسلام أب أبغض الرجال إلى الله على جل الخصام متفق عليه ومن خطر اللسان عباد الله الفهش والبضاعة فإنه قبيح مذموم منهي عنه وصاحبه خاطع ملوم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والفوش فإن الله لا يحب الفوش ولا التفوش ومن خطر اللسان عباد الله وعافاته عند جمع كثير من الناس الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة عباد الله وكان أحد من السلف خطر اللسان وآفاته الغيبة والنميمة قال النووي رحمه الله تعالى إن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثر وأكثر انتشارها في الناس حتى ما يسلم بها إلا قليل من الناس وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد وهو من كبائر الذنوب قال المنذري رحمه الله تعالى أجمعت الأمة أي الأمة الإسلامية على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام و- و- ومما يؤصف له أيها المسلمون انتشار الغيبة والنميمة بين الناس حتى صارت كثير من المجالس العلم أو مجالس الأمة مرتاعا تؤكل فيه اللحوم وتتحشى فيه الأمراض المسلمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن عيسى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله واتقوا الله عباد الله إن الله تواب رحيم أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقضات فمن يومين الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم ibadallah godiya da jinjina ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna gode masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye Allah ka sama cikin shiryun bayinka hakanan wanda ya bata ba za a sa mai shiryar da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala a sammai da kasai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babba dan abdullahi farin jakada bawansa ne jakadansa ne ya zuwa duniya da alkur'ani da kuma alkhairin da babu kamarsa wanda bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya'yan uwa ina yi wa kaina wasici da ku akan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kiyaye dokokinsa a fili da ɓoye mu sani kan cewa Allah ta'ala iya kallon mu kuma iya da wakilai a kanmu wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin dukkan ɗayanmu iya da wannan wakilai masu kula da shi laila na hara dare da rana a lokacin damuwa da farin ciki a lokacin kana gida ko baka gida a lokacin gunda aka sanka ko inda ba a sanka ba duk inda ka kasance kana tare da mala'ikun Allah kuma suna rubuta duk abin da ka aikata mu dinga kulawa da wannan ya'yan uwa hakan zai sa mu dinga takawa kanmu da baku da mu burki bayan ya'yan uwa ina yi wa kaina nasiha da ku bisa kiyaye dokokin Allah da kuma biyayya cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna ainihin goma sha biyu kenan ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja hijira yau na da shekara 1444 kudubar mu yau a wannan masallaci na mai albarka na abubakar yayi arabi Allah ta'ala ya masa rahama wanda ya fi sanuwa da masallacin miyetti a nan bolari fadar jihar gombe za ta yi magana kan hadarin harshe wanda iya cikin waji ko wani wagegen rami da al'ummar yau suka fada manyansu da ƙananansu masu iliminsu da marasa iliminsu shugabanninsu da mabiya ƙalla suka rage wanda hadarin harshe bai ja su ba allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon kiyaye harsunanmu ya rabbal alami a madadin jagora na majalisar limamai ta wannan masallaci Sheikh Adam Muhammad Albani muna yi wa 'yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi da fatan wannan ibadu da aka yi da kuma ake cikin wannan wata Allah ya karba mana muna yi wa dukkan al'ummar musulmai mahalarta wannan masallaci da masu kallon ma ko ina a duniya fatan alkhairi da fatan irin abubuwan da muka yi na ibada Allah ta'ala ya karba mana su kuma Allah ta'ala ya sa mun dace cikin wannan kwanuka goma da suka gabata Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya bayan nan 'yan uwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanci ɗan adam da yi masa karamci da ni'ima da ni'imomin da ba sa ƙirguwa wajen ya samar da shi daga babu kuma ya sanar da shi bayanai na al'amura da dama ƙur'ani da yake bamu labari bayan Allah ya rantsuwa da kansa a matsayinsa ne shine mai rahama shine mai jinƙai ar-rahman sannan kuma yace allama al-qur'an nima ta biyu shine ijadil qur'anu bainana da Allah ta'ala ya samar da al-qur'ani a jijunanmu sannan kuma yace khalaqal insan daga cikin ni'ima ta gaba gaba da Allah ta'ala ya wa dan adam shine Allah ne ya halicce ka sannan ya sanar da kai bayanai na al'amura daban-daban daban mu sani ya ƴan uwana masu albarka yana daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya wa dan adam da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa alam naj'al lahu aynayn ba mu bane muka sanya maka idanuwa guda biyu kai dan adam na'am Allah kai ne ka sa mana idanuwa guda biyu wa lisanan wa shafatayn Allah ya ce ba ni ne na sa muku lisan harshe ba wa shafatayn da leɓɓa guda biyu wanda suke rufe harshen na'am Allah kai ne kamar wannan ba wa hadainahu najdai kuma Allah ya ce ba ni ne na dasa muku tafarkai guda biyu a gaban ku ba hanyar alkhairi da hanyar shari Allah kai ne ka dasa wannan Allah ka ba mu ikon bin hanyar alkhairi bayan nan yayin abu habib Allah ya masa rahama yake cewa ka sani cewa shi harshe iya cikin ni'imar Allah mai girma wanda ya ba a matsayin ka da dan adam mu sani bayan Allah masu albarka da harshe ake kadaita Allah ana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da harshe ake wannan wa bihi yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallama da harshe ake wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam wa bihi yutla alquran da harshe ake karanta alkur'ani da harshe ainihin masu hukunci suke hukunci da harshe ake kulla alkawari da harshe ake kulla auratayya kai da harshe ake wa mutane wa'azi da harshe ake yin nasiha da harshe ake gabatar da kutubobi akan mimbare na musulunci masani ya uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mu'azu bin jabal Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa mu'azu na faɗa ma labarin cewa kan al'amura gaba ɗaya da kuma ginshikinsa da tozo da tozon daraja tozo mafi kololon daraja sai ce rasul amri al-islam shugaban tafiya kan gaba ɗaya shi ne musulunci ginshiki cikin musulunci shine sallah tozo mafi daraja cikin musulunci shine jihadi fi sabilillah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu'azu kana so na faɗa ma abin da ya mallaki wannan gaba ɗayansa sai ce haka ne ya rasula faɗa mana sai ce fa a kazan da biya su bai lisa ne sai ma'aikin Allah ya damko harshen su ya rike ya ce ma azo kufa alaika haza ka kula da wannan ka kiyaye shi ka san abin da zai fita ka san magana da zaka faɗa ka san hukuncin da zaka yi ka san shaidar da zaka yi ka san labarin da zaka bayar ka san abin da zaka shaida ka tabbatar manzon Allah ya ce wa mu'azu wanda in ka ce dan aljanna ko saban Allah baka yi ba amma manzon Allah yake girgadarsa yake jan kunnensa game da haɗarin harshe ma'azu yake cewa ya rasulallah yanzu za a kama mu da abin da muke magana da shi sai ce ma'azu har yanzu baka san wannan ba har yanzu ma'azu ilimin wannan bai zo ma ba baka san ba abin da yake kiba mutane wuta da fusokunsu ko da karantancinsu ba ce abin da harasan suke girbe musu harshe zai iya kai dan adam wuta duk sallarsa duk zakarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dama dan adam zai faɗi kalma guda ɗaya bai yi aure ba za ta sa ya yi nutso cikin wata tsawon shekara saba'in a wutar jahannama akan kalma ƙwaya ɗaya kawai mi hankali da harsunan mai uwa ibn rajab al-hanbali Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wannan yana nuni kan cewa kame harshe da sa masa sasari da linzami da kiyaye shi da tsare shi iya ciki shine asalin alkhairi duk wanda yake so alkhairi gabansa da bayansa to yi wa harshensa linzami ya yi wa harshensa linzami kuma ya ce duk wanda ya mallaki harshensa babu shakka ya mallaki al'amarinsa gaba ɗaya mu sani harshe da shi ake dashe da shi ake aikin alkhairi kuma da shi ake aikin shiri duk wanda ya dasa alkhairi zai girba alkhairi a gobe alkiyama kuma duk wanda ya dasa shari da harshensa to babu shakka zai girmi na dama da kaico da shiga uku lahira dan mas'ud Allah ya kare yadda da shi yake cewa ina rantsuwa yace ya halihu billahi allazi la ilaha illa huwa dan mas'ud yace ina rantsuwa da Allah shi kadai ne babu abun bauta idan ba shi ba yace shi a bincikensa dan mas'ud sahabi ne babba masanin ilimi ne mazaya da yawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ban san wani abu a bayan ƙasa ba wanda yake da buƙatuwa wajen ka tsare shi ka kiyaye shi ka sa masa sasari da linzami kamar harshe dan mas'udi yake faɗar wannan Allah ya kare da shi yace a bayan ƙasa ban san wani abu da yake buƙatar tsaro da kariya da sa masa takumi da da baibayi kamar harshe in ji abdullahi dan mas'ud daga cikin hadarin harshe ya yan uwa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa iya daga cikin hadarin harshe mutum zai furta kalma guda daya ko akan mutuncin wani ko akan kazafi wa wani ko akan shari wa wani ko akan sabon Allah bai yi aune ba sai ta jefa shi a wuta ya yi shekara saba'in in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye uwa game da hadarin harshe abin da yake baruwa a yanzu yawan musu da jayayya da kusuwa cikin abin da bashi da fa'ida bashi da amfani ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama iya daga cikin mutane wanda Allah ya fi kyamatar su ya fi fushi da su a samu mutum mai nannaciya a cikin musu da husuma a duk inda aka je bakin ka za a ji kuma kai ne kullum mai jawo tsaye gume-gume cikin mutane mai dawo haɗa husuma mai tsaye gumi ka ɗau maganar wannan ka kai ta can ka ɗau ta can ka kai ma wancan duk da niyyar batanci wannan iya cikin mutane da Allah ke fishi da su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadarin harshe ya uwa alfahasha da sakin harshe haka kawai ka dinga zama kullum bakinka shine mai bada labari manzon Allah iya cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gargadin ku da alfasha ina jan kunnen ku da abin da harshen ku zai dinga amayar ku shi wannan iya cikin irin gargadin da ma'aikin Allah yake wa al'ummar musulmai daga cikin hadarin harshe ya uwa da irin abin da harshe yake girba mutane na bala'i shine alagiba wanda mai ba giba cin naman mutane da annabi banci yanzu wannan ya kai ya kawo har wa'ansu daga cikin ɗaliban ilimi har wa'ansu majalisai na ilimi ba su kubuta daga wannan shari ba gulma cin naman mutane gulma cin naman mutane wani a waya za a kiraye shi a dinga masa gulmar wani shi kuma iya jin daɗi wani text message za a masa na gulman wani kuma ya buɗe ya karanta iya jin daɗi wani voice za a yi masa a whatsapp a tura masa gulmar wani kuma iya karanta wa iya jin daɗi wannan iya cikin hadarin rayuwa sahabbai kuka suke da idansu har in wani ya je ke ba su labarin wani dan uwansu mara daɗi sai har mun kawo wannan lokacin har Allah ya raya ma irin wannan lokaci mara albarka har yau ka tsugunna ka ɗau minti talatin ishirin kana biya wani labarin ɗan uwanka mara kyau shi ne kawai hirarka da shi ka kira shi a waya minti biyar minti goma kana ba shi labarin ɗan uwanka musulmi wanda kuke hada zahu da shi wanda aqidar ku daya qur'anin ku daya manzon ku daya kana bata shi idan duk musulmin duniya ka bata su ba su da mutunci to da wa za ku zauna su waye abokan hudarka su waye za su jaka sallah su waye za su daura ma auren su waye in Allah ya rike ruwa a sama za su ma addu'a Allah ya bada ruwa su waye in ka mutu za su kai su musulmin ne ka har in kowa ba shi da kirki har in kowa ba shi da mutunci har sai ra'ayinka kawai za a yi da kai ne mai gaskiya har in duk musulmin duniya ba su da daidai ba su da gaskiya sai kai to da wa za ku yi mu'amala ko za ka je ka aro cikin kafirai su ne abokan mu'amalarka musamman na iya cin haɗar rayuwa mu'adu bin jabal Allah ya kare da shi akwai lokacin da aka je yakin yakin tabuka yakin da wannan sahabi ka'ab bin malik da shi da ƴan uwansa guda biyu shi dan ya ja kafarsu ba su je ba an je an zauna manzan Allah ta aina ka'ab bin malik ina ka'ab yake sai wanda daga cikin munafikan wancan lokaci yake cewa habasahu burdahu wan nazaru ala adifai yake cewa manzan Allah ya kasan ka'ab dan gayu ne iya can iya gayu iya guga iya goge kayansa iya kaza wannan shine abin da ya hana hi zuwa a lokacin mu'adu ce kazzabta ma alimna minhu illa khaira yace wallahi ƙarya kake yi kuma kai munafiki ne ba abin da muka sani ka ba sai alkai ka abaya na amma ake nema a zubar mai da mutuncinsa amma mu'azu yi tsayuwar mai daka ya ce wallahi ƙarya ne ba mu yarda ba zama mu da shi alkai da muka sani haka ake so ka zama ga dan uwanka almumin mura'atul li aqihi shi musulmi ko mu'min ne mudubin dan uwansa ne yau in an ci mutuncin wani da kai ka ji daɗi na rantse ma da Allah go mutuncin ka za a ci da wani wannan sunan Allah ce a bayan kasa in ka yadda wani ya ɓaci an ɓata shi to kuma gobe kai aka sa a gaba kai za ka ɓaci mu kiyaye giba mu kiyaye annabimanci manzon Allah wata rana na na Aisha Allah ya kare da ita ta faɗi wata magana kan Safiya bintu Huyay duk matan manzon Allah ne Allah ya kara musu yadda ta saki magana ta siffanta mahaifanta da Yahudawa ne ko magana mafi mai kama da wannan sai manzon Allah ke cewa da na Aisha kalmar nan da kika faɗa a bayan idon Safiya wallahi da zaki amanta ki jefa ta agogin Nilu sai yari ne yayi jajjajir gaba ɗayansa na na Aisha yar aljanna wanda ba mace ɗaya a ƙur'ani da Allah ya aiko ayoyi sama da goma a kanta na wanke ta da tsarkake ta da ƙara mata daraja kamar ita a ƙur'ani babu amma mazala ce wannan kalmar da yi ka faɗa a bayan gidan safiya da zaki amayar da ita a kogi wallahi kogin siyare ne ya yi jajajir domin munin kalmar ina kai ina ne da yau zantuttukan mutane su ne suka ba maimai majalisar su ne suka mamaye wayoyinmu su ne suka mamaye zurfi namu gaba daya wani ya tare ka kamar zai gaya ma alakai na kuma shari zai faɗa ba ya tare ka da kimar addini da sufa a jikinsa amma gulmar wani zai ma maganar wani zai ma ina za mu kai wannan bala'in ya yan uwa ina hukuma islamiyya take manzon Allah ya ce kai wani ma yayi laifin dan uwanka kaddara yayi man satara musliman satara Allahu lahu fi dunya wal akhirah duk wanda dan uwansa shaidan ya ja kafa sai ba daidai ba ka tsaya kan mutuncinsu ka kare kai kadai ka gani ka sani ba wanda ya ji to mazan Allah ce kai kuma Allah zai rufa ma asiri a lahira ran da kudi da mulki ba za su yi amfani ba ka tare mutuncin dan uwanka ka rufa masa asiri mazan Allah ce wallahi sai Allah ya rufa ma asiri gobe alkiyama ko mazan Allah ce man ayyara akahu musliman bi zambi duk wanda ya aibata dan uwansa musulmi da wani laifi dan yayi to lam yamuta ta ya fa'ala hadisin ya cikin muslim iya cikin littafin ibn hajar al-asqalani yace wallahi manzon Allah ce ba za ka mutu ba sai ka aikata wannan aiki wani barawo ne wani mazinaci ne wani dan luhadi ne wani makaryaci ne wani munafiki ne kana faɗa da aibatawa kana faɗa da cin mutunci kana faɗa da tozartawa manzon Allah ce wallahi ba za ka mutu ba sai ka yi wannan aiki in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah mu kiyaye harsunan mu daga cikin bala'in da ya afku a yau algiba wa namima ɗaya daga cikin salafu sale yake cewa giba da annamimanci imam nawawi yake cewa waɗannan ɗabi'u ne guda biyu munana mafiya muni da suka yaɗu a gidan musulunci hatta ma kaɗan ne daga cikin mutanen yau suka kwata daga wannan shirin in ji imam nawawi allah ta'ala ya masa rahama namima yan uwa shine zance ka ciri zancen wannan ka kaiwa wannan naqalu kalamin nas ba'dhum bi ba'd ka dau maganar wannan ka kaiwa wannan ka dau maganar wannan ka kaiwa wannan ala jihatul ifsad fuskar batanci yau wani magulmacin in idan sa ya rufe har makiyinsa zai ke faɗawa labarin wani abokinsa wani da ba kwa shiri shi ma ɓatacce ne a gunka ba shi da kirki ba shi da mutunci amma in idan ka ya rufe gulmata ciyo ka sai ka je kana faɗa masa labarin wani ina mutuncin ka yake kuma ina kimar ka take da yau za ka ɗau sirrin ka faɗawa makiyinka ko wanda ka ɓata shi ajiya yau kuma shi ne abokin shawararka al'ummar yau yana cikin wannan bala'i mu sani ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama cewa imamul munziri yake cewa da gaba ɗayan al'ummar musulmai cewa ita annamimanci tana cikin manya-manyan zunubai a gun Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikin Allah ce bai shiga aljanna wanda yake da annamimanci a cikin zuciyarsa daga cikin abin bakin ciki ya yan uwa musulmai yanda giba ta yadu da annamimanci ya fantsonu a cikin mutane a yau hatta kaɗan ne daga cikin majalisai majalisai da ake zama ko a yi karatu ko a tattauna ko shago ko falo ko sitirin ɗin wa'azu daga cikin mutane kaɗan ne ya kubuta daga cin naman mutane kaɗan ne wanda ba kiwon mutuncin mutane ake a nan ba da zubar musu da mutuncinsu manzon Allah kuma yana cewa duk wanda ya ci mutuncin wani ya aibata shi wallahi Allah sai ya tona mai asiri ko a gidansa ne ga hadisin mukulis hadisi sananne da manzan Allah ke ko san taɓaɓɓe sahabai suka ce manzan Allah muna so ka sanar da mu ce wanda ya je lahira da sallah da azumi da zakka duk Allah ya karba amma a duniya ya yi gibar wani ya ci mutuncin wani ya daki wani ya zubar da jinin wani ya yi wa wani kaza duk ko ba su yafe masa ba in an je lahira ladanka na sallah ladanka na azumi ladanka na zakka ladanka na biyayya ga mahaifa ladanka na tarbiyyar iyali ma'aikin Allah ce su za a dinga ɗaukowa ana biyan wanda kai gulmarsu a duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ku sani wallahi baka taba zina ba baka taba shan giya ba baka taba luwaɗi ba kar ka yi mamaki a cikin littafinka na aiki gobe alkiyama ga laifin zina ko luwaɗi domin ka yi wa mazinaci ƙazafi ka ci naman mazinaci ko bai yafe ma ba idan an je lahira ladanka da ake iba a biya bashi ya ƙare manzala ce zunubansu kuma za a dinga ibowa lifka baka taba yin zini ba in bakinka baka tsare shi ba wallahi ba mamaki ka buɗe littafinka na aiki ga zunubin zina ko baka taba yi ba idan baka kiyaye harshenka ba akwai yiwuwar baka taba yin luwaɗi ba za a ga zunubin luwaɗi cikin littafin ka na yake a gobe alkiyama baka taba yin sata ba akwai yiwuwar in baka kiyaye harshenka ba za ka waye gari a littafin ka na aiki gobe alkiyama ga zunubin sata ko baka taba yi ba domin manzon Allah ya ce inna Allah laysa bi zallamin lil abid ubangiji ba mai zalunta bane kuma ya faɗa duk wanda ka ci mutuncinsa ka ci dukiyarsa ka zubar mai da kimarsa bai yafe ma ba na rantse muku da Allah a ranar alkiyama da ladan ka za a biya shi ran da la yafi umalun wala bunu idan ladan ka ya kare duk ka ci mutuncin mutane ka bata kowa a duniya ba mai mutunci sai kai duk ladan ka ya kare a biyan bashi sai a dinga ɗauko zunubansu kuma ana dibga ma wani zina ce matsalarsa a yaɓa ma wani luwaɗi ne matsalarsa a yaɓa ma wani sata ce matsalarsa a yaɓa ma kuma maza ce ka zama zero a je baka wuta ina sallarka ina azuminka ina zakarka ina aikinka na alkhairi duk bakinka ya jawo ma asara to irin bala'in da al'ummar musulmi suka faɗa kenan idan idan to rufe ba wani mai mutunci sai kai ba wani mai kima ba wani akan daidai sai kai ka manta maza ce duk dan adam ya kuskure kowa ya shi mafi alkhairin masu kuskure masu tuba sun gane kuskurensu imam malik imam darul hijira Allah ya kara masa rahama yake cewa dukkanmu dukkanmu tun a lokacin muna daidai muna kuskure sai manzon Allah ne bai kuskure tunda imamu malik ya ce yayi kuskure sai na abakar ya ce yayi kuskure umar ya ce yayi kuskure yau waye kai da ba za ka yi kuskure ba a ina aka faɗi sunanka a ko ko a qawaidi sunanka bai zo ba bal da na akadari risala iziya bai zo ba wanda sunansu ya zo a nassi na hadisi ko ishara alqur'ani sun ce sun yi kuskure kuma Allah ya yafe musu hatta shugaban tafiyar ma Allah ce afallahu anka yace lima zinta lahu Allah ya yafe ma ya ma afuwa amma dan me ka ba su izini baka ji cikin su ba mu gane cewa a yau kame harshe da rike shi da mutunta shi shine abin da ya kamata mu so a gaba in ba haka ba duk aikin ka na alkhairi zaka yi hasararsa bayan Allah mu sani cewa Allah ta'ala yana cewa ya ku masu imani ku guji da yawa daga cikin zato ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ais da yawa daga cikin zato zunubi ne haka Allah ya ce ina zaton wane kaza to wannan zaton mafi yawancin zunubi ne ai wane ai tun da ya kaza kaza kaza ai kaza ne waye ma wahayi ya faɗa ma waye ya faɗa ma zato ne kuma zato maza ya ce zunubi ne kuma ya ce azzannu akadabul hadith zace mafi ƙarya shine zato inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ba'd adh-dhanni ais wala tajassasu kar ku dinga bin diddigin junanku wani iya cikin matsalar mu a yau me wani yake aikatawa me yayi ina ya je ina yake samun kuɗi so ya abokansa bin diddigi da bin tsegumi al'ummar musulmi sun bada cikin wannan wala ya ga tabbatu ku ba kar mu ci naman junanmu da junanmu haka Allah ta'ala ya nasata kar mu ci naman junanmu da junanmu har ki ce ɗayan ku zai ci naman dan uwansa bayan ya mutu zai ci wannan da ƙarshe a akwai kira da aka ce aiwa yan uwa musulmai mawadata da talakawa game da abin da ya shafi makabartunmu na gombe ko wannan babban makabarta ta mu ta hanyar bajoga cewa tana buƙatar gyara riki domin kaburburan suna nan ruwa iya rubza su da yawa dazu malam ya turo min hotonsa a waya na gani abin bakin gani gaskiya ana kira ga al'ummar musulmi gobe da jibi a yi dandazo a fita domin aikin wannan makabartar kuma ana kira ga masu hali su dinga kai tifofin ƙasa wanda za a dinga iba ana cike wannan kabaruka domin in an je gun ba ƙasa ba kayan aiki ba za a tauna wani kabarin ƙarfe wani ba muna kira ga masu hali kuna jin mu kuna ganin mu tun da yau da yamman nan a fara kai tifofin yashi da ƙasa wannan makabartar domin gobe za a yi dandazo a fita a ji aiwa wannan yan uwana mu iyayenmu malamanmu abokanmu kannanmu ya'yanmu a masutura idan ka taimaka aka suturce dan uwan ka yau wallahi kuma gobe kai za a rufe yanda muke cewa aje a rufe su din nan na rantse muku da Allah wata ramuli a kwanci agun za a ce aje a rufe mu mu yi kokarin mu je mu rufa musu asiri kafin mu ma a nema rufa mana asiri kuma asar da yawa cewa barin makabarta sasa kai ba kulawa iya jawo fushin Allah a cikin al'umma akwai waliyan Allah akwai bayin Allah akwai wanda Allah yake kishin su suna na akwace kuma kabari iya shiga ruwa ruwa iya shiga kabarin su kuma ga mu nan muna kwana a gidan daji da belaye amma mu je mu samu ƙasa mu ruwan rufe su mun kasa yanzu akwai iyayenmu a can akwai shugabanninmu akwai malamanmu yanzu akwai ɗan albarka da zai bari ruwa ya jika mahaifinsa a kwance akwai ɗalibi ɗan albarka da malaminsa iya kwance zai bari ruwa ya jika shi ka kaddara iyayenmu ne malamanmu ne akwai shugabanninmu mu yi musu sutura kafin gobe mu wa'i mana Allah ta'ala ya taimake mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya fara da wannan إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنهم وأكرم من هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن